لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب البدء بالصفاء في السعي أليس كذلك؟ وهو كذلك babin da ya zo yake yin bayanin cewa in za a yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ina ake farawa nabda'u bima bada Allahu bihi inna safa wal marwata min sha'airillah قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال عن كربودك سيدنا جابر بن عبد الله يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منظوم الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتي و حين خرج من المسجد wa huwa yuridu safa kaga wata kalma kuma mai ban mamaki ko hina kharaja min al-masjid wa huwa yuridu safa ma'ana as-safa wal marwa laysat min al-masjid al-mas'a laysat min al-masjid ko tintintin ne ai ko hina kharaja min al-masjid a lokacin da manzon Allah ya fita daga masallaci wa huwa yuridu safa za shi safa wa huwa ya kulu yana fadar cewa nabda'u bima bada Allahu bihi fa bada bi safa wa hal hadha al kalam yakunu nassan ala anna al mas'a laysa min al masjid aw ihtimal nassi ne nassi ne غير قابل للجدال حين خرج من المسجد كعبة كينا وهو يريد safa ma'ana a lokacin ma safa da marwa wajen masallaci kenan suke to shi yasa aka ce sa'ayi ba ba sharadin sa'ayi bane su kan saka wannan ruwa ya zama noshe da tsarki ba dama abinda malamai suke mu halarci darasin Sheikh Umar Muhammad yana karantar da Nailul Autar ko muwatta yake magana cewa su ma sun tashi sun tarar da za a zo a yi tawafi a tafi amma an je wajen sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan yana shan taba wannan ya kashe ya jefar ba wanda zai ana su in cikin masallaci ne sun isa to kaga wannan yana zai zamo mu ihtimali ko kun ce nassi ne nassi ne ko hadda kwarai to sai ka ja layi sai ka ajiye wa'annan suna cikin abubuwan da ake kayyajewa cikin da na ce kowa yana da excess book zai ka ce ga abin wannan hadisin ga abin da ya faɗa ihtimali ne na cewa kuma sahihun a harjawa musulmin da gani kawo قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جعفر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tsaya kan dutsen safa sai ya kabbara su uku ce mana yukabbiru ayaqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa yaqulu sannan kuma sai ya faɗi cewa la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك سو uku zai haka haka kuma yaje daga safa yaje maro kuma zai fada yace la ilaha illa allah ay la ma'budu haqqun illa allah wahdahu حالة كونه لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد ما هو الملك وما هو الملكوت hunaka milk wa mulk wa malakut mafhum milk am tamlika shay'an mahama kana walau tagiyatak walau qalamak milk al mulk an tamlika man yamliku shay'an هذا هو الملك وهذا الملك هو عبارة عن خمس أربعة أمور أو خمسة أمور سما da abin da ke sama da sama ƙasa wa mata tattara wa ma bainas ardi wa sama duk abin da ke ciki ana ce da shi mulk li'annahu fi alamil ayan kar ana ganin shi kana ganin shi shine mulk tafi ma huwa al-malakut al-alamul khafaya abubuwan da ke boye Allah da ya halarci al-mulk wal malakut shi ya saki al-mulk kowa na gani ana tabawa ana amfani da shi ba haka bane ba sai kasa su gida biyu wani abin da ba ka da ba ka da hannu a ciki amma yana ma hidima kamar rana kamar wata kamar ruwa kamar iska dan adam na da hannu a ciki wani abin kuma sai kai tashi da kanka kai ka je ka yi noma ka gyara wuri kai kaza kaza kaza kaza sa'an nan yayi ma amfani an fahimta su ne ake cewa al-mulk sama samawati sab'i wa ma fawqahunna ba haka aka faɗa ba ashe sama ta sama bakwai da abin da ke sama sama sa'annan da kasa ta bakwai wa ma tahta thara sa'annan da abin da ke tsakanin sama da kasa su ake cewa al-mulk فما هو الملكوت الملكوت العالم الخفايا ان abubuwan da ba a ganin su sai Allah da Allah halice su sai rike wa'annan almalakut almulku sai bari kowa na amfani da shera kallo sai in Allah ya ga dama kamar yadda ce waka zalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard li yakuna falamma janna alaihi al-layl ra'aka bakaza an fahimta eh al-milk an tamlika shay'an mahama kana ka mallaki ko menene insha Allah ko hulaka ce ko takalminka milk kenan al mulku an tamlika man yamliku shay'an danka na mallakan mota kai ma kana mallakan danka da motar da yake mallaka shine mulk kenan to sa'an nan al mulk shine ibaratun an khamsati umuri sama ta bakwai da abin da ke saman sama kasa ta bakwai da abin da ke kasan kasa sa'annan da abin da ke tsakanin sama da kasa ba su ne almulku ba ta fama yi almalakut almalkutu alamul khafaya abin da sai Allah ga dama ya nuna maka sai Allah ya ga dama ya nuna maka an fahimta wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ard lahul mulku shi ke da mulki wa lahul hamdu shi ke ya cancanci a gode masa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah barkin sarki mai iko ne akan komai yasnau zalika salasa marratin wa yad'u wa yasnau ala almarwa misla zalika haka zai akan dutsen safa in ya je marwa kuma zai dawo ya tsaya can shi ma sai ya haka sannan ya sake dawowa an fahimta alhamdulillah قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول yace ya ji Abdullahi dan Umar yana kan dutsen Safa yana addu'a me yake fada cikin addu'arsa Allahumma innaka qulta ya Allah madaukin sarki innaka bitawkid kai kace ud'uni astajib lakum ku kiraye ni ku roke ni ku nema ku kiraye ni zan amsa muku ku roka zan ba ku ku nema zan zan ba ku wa innaka la tukhliful mi'ad kuma tabbas kai baka saba alkawari wa inni as'aluka kama hadaitani lil islam ina roƙonka ya Allah kamar yadda ka shiryar da ni zuwa musulunci Allah tanzi'ahu minni kada ka raba ni da musulunci din hatta ta tawaffani wa ana muslimun aji addu'an bayan Allah ko eh haka ba haka aka fada ba ba kano ya je yana tawafi ko sai Allah ka sani kano sai da naira rayuwa kano sai da naira Allah ka ba da naira Allah ka ba da kudi Allah ka ba da kudi mutum ya je aikin haji har ya dawo abin da yake roka kenan kudi mulki kudi mulki abin da ke to ga sayyid na abdullahi dan umar kaga shi abin da ke nema saboda lokacin su yayi me ake abin da ake nema shine a gina lahira yanzu kuma rayuwar da ake a gina duniya wacce aka kasa gina ta har yanzu an fahimta manyan bayan Allah wannan ni'ima ta musulunci da Allah ya baka roko Allah suke yi su mutu akan musulunci ba haka annabi Yusuf ya faɗa ba rabbi qad ataitani min al-mulk mutum yace kad qad ataitani min al-mulk tabbas ka bani mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith duk wayanda suke da mulki suna da ta'wil al-ahadith ka hada mini ga mulki ga kyau ga sarau ga mulki ga kyau ga annabci manzanci ga ilimi fatirar samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin addu'an bayan Allah kenan ko yau zaka taba zuwa umra ka roki wannan abin naira na Allah ya bada naira Allah ya kawo mulki Allah ya bada naira shi yasa naira ta ki samuwa ta ki samuwa wa ya taba tara ta yace ya koshi wa ya taba tara ta ya samu kwanciyar hankali ba haka bane ba haka ne ana nema ana ne ina ana sama an yi abin da za a an kwashi duk abin da za a ba kuma har gobe ana nema to talaucin ya wuce inda ake tsammani kenan ya zama jini da zuciya ya shiga cikin zuciya har ya zama jini yasa ba za a taba wadatuwa ba ba za a taba wadatuwa ba eh shine talauci kenan na karshe Allah kiyaye mun ga addu'a sayyidina Umar Abdullahi dan Umar ko sai da jinjina ma Allah ya yi fadanci Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum Allah kai kace mu roke ka ka amsa mana wa innaka la tukhliful mi'ad kuma kai tabbas baka saba alkawari to shi yasa abinda nake nema wa inni as'aluka kama hadaitani lil islam Allah ina rokanka kaman yadda ka shiryar da ni zuwa musulunci Allah tanzi'ahu minni kada ka raba ni da musulunci hatta ta tawafani eto wa ana muslim sai ka ce alwawawul hal ana damirul munfasil mabniyun ala sukuni fi mahallin rafa'il mubtada muslimun khabarul mubtada alaysa kadhalik ومتصفا بالاسلام او حاله كوني مسلما wannan musuluncin da ake rena da shi ake wasa da shi wallahi tallahi baka da jari baka da gata sama da shi kai ne baka sani ba kai ne baka sani ba babu jami'i sa'ayi babin da yazo na bayanin yadda ake yin sa'ayi qala hadathani yahya an malikin an hisham ibn urwa an abihi annahu qala قلت لعائشة أم المؤمنين na fada mana na aisha uwar muminai wa ana yawma idin hadisu sinni lokacin ina dan karami ara aiti qaulallahi tabaraka wa ta'ala inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi ay yatawafu bihima yace kina wannan ayan abinda ta fada kenan inna safa wal marwata min sha'airillah yace faman hajja al baita aw itamara sai ce fala junaha alayhi ay yatawafu bihima fala junaha alai babu laifi in yayi tawafi wannan maganar zahirinta ba sa'ayin ba dole bane ba babu laifi yayi sa'i yayi sa'ayin sai ta ce a a ba haka ake nufi ba fama ala rajuli shay'un illa an an yatawafi Allah ya tawafi bihi ma in mutum bai tawafi ba komai saboda zahirin maganar kenan wanda bai fahimci larabcin ba faqalat aisha sai ta ce kalla ba haka ba ne lauka na kamata kulu da a ce al'amarin yadda kake haka yake yadda kake fada lakanat fala junaha alaihi Allah ya tawafa bihima da wancan fahimtar da kai haka ne to daga ta ibarar da za a kawo kenan to me yasa aka faɗi haka sai ta ce inna ma unzilat hadhihi al-aya fil ansar ta ce wannan ayan an saukar da ita ne sababin saukar da lansarawa mutanen madina me ya faru kanu yuhilluna limanata wa kanat manatu hazwa kudaidi suna ɗaukar harama zuwa ziyarar manat gunki kenan kusa da kudai wa kanu yataharrajuna an yattawafu baina safa wal marwa in suka je wannan wajen in suna ganin in suka je suka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sun yi laifi falamma ja al-islamu da addinin musulunci ya zo sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da riga aqidar mu muna daukar irami zuwa wurin wannan kaza kaza kaza kuma sai muna ganin in muka je muka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa mun yi laifi fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya saukar da inna safa wal marwata min sha'airillahi فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما abin da yasa ka wannan tabirin kenan kada ku ji damuwar da kuke ji da yanzu in ku yi ba wannan damuwan ba laifi bane baya nuna cewa in ba kai ba ba laifi ai an gana na Aisha ta yi mishi gyara a wajen larabci kafin addinin musulunci قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير سودة إر عبد الله بن عمر تنا تاكسا كركش عبد الله بن الزبير كما شيني مجد كينا فخرجت تطوف بين الصفا والمروة سيتفت ذات سأي سكان صفا مروة في حج أو عمرة أتكين لوكة حج كو عمرة ماشية تنا تفيها tana tafiya a karba a haye ba wa kanat imra wa kanat imra'atan thaqila ta kasance kuma mace ce mai jiki mai nauyin jiki faja'at hina sarafa nasu min al-isha sai ta zo lokacin da aka idar da sallar isha falam tabdi tawafaha bata gama tawafinta ba hatta nudiya bil ula min as-subhi har sai da aka yi kiran sallah kiran fari daga lishiya har sai da aka kiran fari faqadat tawafaha a lokacin ta cika tawafinta fi ma bainaha wa bainahu ma'ana za a yi tawafi da daddare kenan kuma tawafi in ka inda za ka yi ne ka cika ko ka yi jinkiri ciki babu komai wa kana urwatu idza ra'ahum yatufuna ala dawab urwa kuma ya kasance in ya gansu sun hau a bar hawan ababen hawan su suna tawafi yanhahum ashaddan nahi sai hana su sai ce a'a ku daina tawafi a haye ku yi tawafi a kar to kuma ba haramun bane ko to amma yana ganin abin da yafi kenan to in suna so su yi tawafi a haye fa yatalluna bil maradi haya'an minhu sai su rinka bayyana cewa rashin lafiya ne larura ce ta sa za su yi tawafi a haye fa yaqulu lana sai faɗa mana فيما بين بيننا وبينه سكان مدجي سيتي لقد خاب هؤلاء وخسروا تبس وان سوء خساره قال يحيى قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروه في عمرته امام مالك يرى بعد فتوى يتي دو وند يمنت sa'ayi tsakanin safa da marwa a cikin umra ya je ya yi umra sai manta bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba falam yazkur hatta yastabi'ida min makkata bai tuna ba sai da ya yi nesa daga makka ya kama hanya ya yi nesa daga makka annahu yarji'u fa yas'a imam malik yace dole ya dawo yayi sa'ayi saboda umrarsa bata cika ba wa in kana kad asaba nisaa to in lokacin da ya manta din ya tafi sai dai sadu da matarsa mas'ala kuma ta kara rikicewa kenan baka yi warwar baka warware ihramin ka ba lokacin baka warware a shar'ance bai warware ihramin sa ba amma shi da yake ya manta sai ka kamar ya warware ihramin lokacin warware ihramin ya kai kenan sai kuma ya sadu da matarsa kaga bai sa yi tsakanin safa da marwa ba umara ta cika sa'annan kuma ya sadu da matarsa sai imam malik ya ce falyarje wannan umarar ta lalace sai sake dawowa falyas a bayan safa wal marwa ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya cika wannan umurar da ya manta bai yi sa'ayi ba hatta yi timma ma baƙi alaihi min tilkal umra ya cika wannan umurar sun ma alaihi umratun ukura wal haji wannan umurar ta bata yi ba amma dole ya cika ta zai sake yin wata umurar kuma sannan ya ba da hadaya an fahimta قال يحيى wasu ila malikun anin rajuli yalqahu rajulu bayna safa wal marwa fa yaqifu ma'ahu yuhaddithuhu aka tambayi imamu malik mutum ne yake sa'i tsakanin safa da marwa tsakanin safa da marwa sai hadu da abokinsa ko wani sai suka tsaya suna tattaunawa ko suna hira fa qala la uhibbu lahu zalika kun ga tsantsenin imamu malik la uhibbu lahu zalika ya ce haramun ne saboda imam malik da'iman suna neman suna suna daukan abin da yafi ne qala malik imam malik yace wa man nasiya min tawafihi shay'a wanda yake tawafi sai manta bai cika ba au shakka fihi ko ya shakka tawafi na uku ne ko na hudu na biyar ne ko na shida na biyu ne falam yazkur illa huwa yas'a baina safa wal marwa bai tuna ba sai da ya shiga sa'ayi tsakanin safa da marwa sai tuna ashe tawafin da nayi din nan akwai shakka a ciki ko bai cika ba fa innahu yaqta'u sa'ayahu imam malik ya ce daga nan sai yanki sa'ayin ya dakatar da sa'ayi ya sake dawowa ya cika tawafinsa sun mai timu tawafahu bil bait ya cika tawafin alama ya staikinu wa yarka raka'atai tawaf kuma ya fita sa'ayahu bayna safa wal marwa to ya zai ya cika to dama aka ce maka kana sallah kana shakka raka ɗaya ce ko biyu falyabni ala mastaikana raka biyu ce ko uku falyabni ala mastaikana raka uku ce ko ta hudu falyabni ala mastaikana to sai tuna yana sa ai sai tuna a tawafi na fa kaman ko ko ko na bar ko uku nayi ko hudu ko biyar ko menene bai dai cika ba sai ka dakata ma'ana sa'ayin babu shi kenan tunda sa'ayi ai sai an yi tawafi sai ka sake dawowa sai ka cika tawafin ala mastaikana in yana shakka sa a yi uku ya tsaya ko hudu ko menene in uku ne ko hudu sai ya dauki uku in hudu ne ko biyar sai ya dauki hudu in biyar ne ko shida sai ya dauki shida in shida ba haka bane ba to in ya cika sa'ayin sa ya gama sa'an nan sai ya koma ya je yayi in ya cika tawafin sa sai ya koma yayi sa'ayi din to yanzu aikin sa ya cika kenan قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جابر بن عبد الله الله كان يسدايتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا نزل بين الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه manzo ya ce manzo Allah zai zo daga safa zuwa marwa tafiya yake yi sai ya ji kafarsa mai albarka ta fada cikin kwari din nan an sa alama an kaji za gani da ya kai wurin shi sassarfa sa'annan yana fita kuma sai kama tafiya sai ji ya kai marwa kenan haka za a yi dawowa zuwa da dawowa zuwa da dawowa qala malikum fi rajuli jahila fabada bisai baina safa wal marwa qabla an yatufa bil bait mutum ya je umra ko aikin hajji sai bai sani ba akwai tsarin da ake bi ba maimako ya yi tawafi sannan ya je ya sa'ayi ce fara da sa'ayi kabla an ya tufa bilbait kafin ya yi tawafi imam malik ya ce ya ce liyar ja fal ya tuf bilbait to ya je ya yi tawafi ثم ليسعى بين الصفا والمروة سألنا يجي سعي سكان الصفا والمروة وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستب ويستبعد ويستبعد أو يستبعد فإنه يرجع إلى مكة إن يمنت har ya fita cikin maka ya yi nesa to sai sake dawowa ya staba'ad ko ya staba'id eh bikasir al'ain shi ne daidai saboda nisatan ya kasu kashe biyu akwai nisata mai nisa akwai nisata kusa-kusa in nisata kusa-kusa ne ba'uda ya ba'udu ba'uda ya ba'udu an fahimta amma in nisata nesa mai nisa shi ne ake ce ma ba'ida ya ba'adu ba'ida ya ba'adu يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا ma'ana nesa kusa kusa duk inda ka fita zaka mai yiwa ka dawo amma in ya mutu aka binne shi fa sai ranar lahira to yace gashi suna binne ni kuma suna ce min karka nisa ta karka yi nisa yaquluna la tab'ad wa hum yadfinunani wa aina makanul bu'd illa makaniya akwai wata nesa mafi nisa sama da za a sa mutum cikin kabari ai sai lahira kuma ke amma in duniya duk nesan da kai duniya za ka je ka dawo ne to in mutum aka sa shi kabari fa sai yaushe sai lahira to shi yasa shi ne yake mamakin su suna binne ni kuma suna ce min kada da na yi nisa kada na je nesa wa ai yaquluna la tab'ad wa hum yadfinunani wa aina makanul bu'di illa makaniya fa innahu yarji'u ila makka in bai ifta ko yayi nisa sai a ce dawo makka fa yatufu bil baiti yayi tawafi wa yas'a baina safa wal marwa yayi sa'i tsakanin safa da marwa wa in kana kad asaba nisaa to da ya fita bai cika ba din ya tafi sai ya sadu da matarsa raja'a fa tafa bil bait zai dawo ya cika wannan umrar ko hajjin wa sa'a baina safa wal marwa hatta yutimma ma baqiya alaihi min tilkal umra sai ya cika wancan umra din summa alaihi umratun ukhra wal hadi wannan umran da ya lalata ta sai ya dawo ya cika ta haka sha haka shanin hajji yake in ka je ka samu kuskure abin da ya bata maka hajji ba tafiya za ka yi ba tun da ya riga ya lalace sai ka cika wannan hajjin haka nan kuma babu shi za ka sake zuwa ka sake karama an fahimta ayin ina ake yanka hadaya makka makka iza amkana in bai yi ba aka ce duk inda ya yanka shi ke amma ya aika aje a yanka can shi ne ya fi ba me ba ne ba ba me maliki ai ba za su keta haddin shari'a ba mantuwa me aka manta akwai abin da an manta da shi shikenan an gama akwai abin da dole sai an yi sai an zo an rama ba haka bane ba eh ko ko menene an manta da shi ya wuce kenan eh eh sallah ma wai sallah ma in an manta lokacin da aka tuna lokacin sallar kenan man nasiya salata fa waqtuha hina zakaraha eh eh ai ba magana ka ake ba kai daga baya ka zo cikin lissafi daga baya ka zo cikin lissafi ai lokacin ba san Najeriya ba san Afirka a ce kaza kaza kaza ba eh sai ka je ka cika umran umra aka aka ce ai ba hajji ba hajji ne ka zaka hajji kake da iko ka tambayi wannan magana amma umra ka lalata umranka sai ka dawo ka cika sa umran ba za ka sake ba za ka iya sake umra ba kuma a wannan lokacin za a iya ko za a iya ba sai ka sake komawa tan'im ba ka bane ba hajji ne sai shekara sai baki amma umra za ka iya a cikin shekara sau nawa hajji ne ba za ka iya yi ba sai shekara ta kewayo sa'an nan kuma da inda za ka dau harama amma umra za ka iya wannan ta lalace aka ce ka je ka cika ta haka a lalacenta ka je ka cika ta to yanzu za ka yi umra eh kana son karama wannan umrar sai ka fita tan'i ko ka je madina ka yi ziyara ka samu albarka sai ka dauko umra kuma daga can sai ka zo ka yi umranka ka tafi eh mas'ala ce ta sha bamban fa matsala ta sha bamban abinda abinda ya kamata a yi la'akari da shi shine muna muna zuwa yin umra ne da hajji fa hankalin muna wani wuri fa za mu je sau kaya za mu je kaza kaza amma za ka ji abdullahi dan umar da an yi kaza mutum in ya kuskure kaza sai ya yanka sai ya soke rakumi in ya je sai ya soke rakumi sai ya bada hadaya sai ya bada rakun ma ake turawa fa hadaya din babu ruwansu da kudin da za su kashe Allah ya karbi ibada shine abin da ke gaban su duk abin da aka tafi da shi za a ciyar da shi ne a dawo ba komai kai ko rabawa biyu kake yi kana tawafi ana gama ka kawo kana shiga kan tuna me yayi ake da shi ba shi garin ku ba haramu ba ya ake yi mura ce ake yi kana gamawa maimakon ibada ba abin da kana ganin wannan ibada in ka riga ya kabbata ba za ka same ta ba kuma to amma tun da ka gama tawafi ka kama hanya dukkan tunan da ke hanya kana bi menene na shigo na in na sau na shigo Kano zan ci riba menene na sai a yi lissafi shi a sau kayan da za a fanshi kudin aikin hajjin da aka yi duk ba haka ban ɗai yayi ne ba haka ake yi ba to su kuma lokacin suna aikin hajji ne da umra duk abin da suka kora suka kai so suke su a bar matalakawan makka a koma ba komai sai lada da albarka da samun aljanna shi ke gabansu yanzu kuma fa neman kuɗi ake yi wallahi neman kuɗi ake yi ba hana ba fa ko an hana ne matsalar me wace matsala eh imanin ne ana auna shi ne imaninsu a lokacin fa daban yake ba abin da ke gabansu ba sai su nemi yardan Allah ga Abdullahi dan Umar kana ji yanzu yanzu muka addu'a me yayi zancen musu addinin musulunci kai kuma kuɗin da Allah baka baka so ya kwace ba haka bane ba mulkin da Allah baka baka so ya kwace shi imanin ne baya son Allah ya raba shi da shi in zai kwanan yunwa imanin na da lafiya shi ya ci nasara ba haka bane ba yanzu ko fa zaka rasa imanin don ka tara kuɗi ko ka tara mulki ba haka ake yi ba yakan faru a'a yakan faru shi ya fi faruwa imanin ne yanzu ai yana da wahala fa imanin ne yanzu yake da wahala eh in ba haka ba ai matsalar Allah ya sauke ko amin amin amin babu siyami yau arafa in aka ce za a dawo a yi lissafin waɗannan matsaloli fa kowa sai ya ji ba daɗi fa kowa sai ya ji ba daɗi mun sha faɗa mantuwa ake yi saboda kowa hankali suna cikin duniya imanin da ya yi rauni suratul fatiha kullum su nawa kake karanta ta akalla sha bakwai saboda mai muhimmancinta mai take kunshe da shi eh abubuwa da yawa a ciki mafi muhimmanci su ne mai da tauhidi da menene duk fadanci kake wajen Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دفا دنشي كي الله توسلي كي حج ينزو بكا روكي أبن دكا كي سوبا دكا ينزو ذاك روكي الله أبن دكا كي سو سيكا شمي اهدنا الصراط المستقيم شر... كشر يدن اي كشر يدمو مي تفركي madaidaici wanne ne tafarki madaidaici baka tsaya ma haka ba sai ka kawo irin misalin siratan lazina an'amta alaihi irin tafarkin waɗanda kai wa ni'ima ashe Allah ɗora ka kan tafarki madaidaici ma wacce ni'ima ce su wane ne waɗanda an'amta alaihi min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada annaba da manzannai ba haka bane ba sa'an nan kuma da bakin ka ce ghairil maghdubi alaihim Allah kada ka shiryar da ni ta farkin waɗanda kai fushi da su suwa kenan Yahudawa wala dhalin kada kuma ka shiryar da ni ta farkin waɗanda batattu suwa ne batattu nasara me yasa Yahudawa suka zo al-maghduba alaihim saboda suna da gangan suke sabawa Allah wa suna kashe annabawa da manzannai me yasa aka sifata nasara da dhal waɗanda suke bautatawa Allah kan jahilci ashe zuwa makaranta ka koyi ilimi ya zama ka dole duk wanda ya bauta wa Allah kan jahilci ya shiga cikin sahun nasara duk wanda ya saba wa Allah da gangan ya shiga cikin sahun yahudun nasara kullum su goma sha bakwai za ka yi haka sallar asuba su biyu ka tsaya gaban Allah ka yi alkawari ka ce Allah ka shiryar da ni tafarki madaidaici Allah kada ka shi sirata irin tafarkin da ka shiryar da annabawanka da manzanninka غير المغضوب عليهم ولا الضالين با تفركين يهودا da nasara ba haka ka faɗa da asuba ashe da a ce imanin ka na da haske na da karfi daga asuba din nan zuwa azhar duk abin da ya zo maka cikin radio ne cikin waya ne cikin talabijin ne yayi ne rayuwa ne sai ka auna tafarkin wane ne wayan tafarkin wane ne wayannan annaba da manzannai yanzu kai alkawari tsakaninka da Allah shikenan alal ain war ras tafarkin yahudu da nasara ne nayi alkawari tsakanina da Allah yanzu na rabu da ban azhar bai kai sai ka manta da alkawarin da kai tsakaninka da Allah kan azhar kai watsi da wannan azhar ta zo kuma a ce ka sake dawowa kana da sauran gata ka zo kuma so hudu za ka karanta fatiha din kan la'asar ka kuma shiga hanyar yahudu da nasara ka manta da alkawarin da kai wa Allah haka magaruba haka isha haka asuba to don Allah ko limamin unguwanku ka zo kai alkawari tsakaninka da shi ka fita ka je kai wasi da shi ai zai ce wannan ba shi da kunya abin da ke faruwa kenan tsakanin ba daɗi ko ba daɗi wallahi abin da ke faruwa kenan shi yasa aka kasa zuwa ko ina in ba haka ba Allah ya ce inna salata تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله ba kullum ana sallah ba ina aka kai saboda kana yi kana warwarewa in kai alkawari tsakaninka da Allah da asuba kan azhar ya zo abin da ya zo cikin waya ne cikin rediyo ne cikin talabijin ne ka manta ga abin da kai tsakaninka da Allah ba za ka auna ka gani wannan tafarkin annabawa ne da manzannai sai ka rungume shi haka kai da Allah haka ka roki Allah wannan tafarkin yahudu ne da nasara ka roki Allah kada kada ya kusantar da kai da su ma to gashi ka ce kada Allah ya shirya da kai tafarkin su gashi kai ka je ka shiga ciki baki ɗaya daga tun daga kai ka haka babuwanka to yaushe sallah za ta za ta hana ta hana anil makayil munkar kullum shekara ɗari kana sallah abin da kake yi kenan kullum sai ka karanta fatiha su goma sha bakwai fatiha nan tun daga farko har zuwa inda ka tsaya roƙon kana kana fadanci ne kana tawassuli ne kana jinjina ma Allah kana girmama Allah kana menene da menene baki daya daga yanzu zaka fara ihdina siratal mustaqima to ashe in imanin na da haske duk abin da yazo sai ka auna wannan siratal mustaqima ne wannan siratal mustaqima ne wannan siratal mustaqima ne ko kuwa hanyar waɗanda kake cewa Allah kada ka saka da a cikinsu almagduba rahim waladdalu to sai ka tantance kaga a wannan siratal mustaqima hanya annaba ne da manzannai ai annabi ne yace ai manyan imama lamai ai kaza kaza kaza kaza kaza to shi zaka rungume shi haka ko kai ko matarka ko ƴaƴanka ko ƴarka gidanka baki ɗaya a zamo haka abinda kuma ya zo ko talabijin ne rediyo ne waya ce cikin duk abin da ya zo sai ka auna ai wannan aikin yahudawa ne da nasara ai wannan an kawo ne don a bata muna addini ai wannan an kawo ne don a cire mu kan kaza kaza ai wannan an kawo ne don a cire mu kan kaza kaza kaza a'a ba ni ba shi wallahi ka gwada ka gani kwana arba'in ka ga yadda Allah zai sama haske a cikin imaninka ka fara daga yau amma yana da wahala ko da akwai wahala ko ba wahala eh masifin sun yi me fitinin sun yawa yanzu ne aka fara yin fitinu da yawa sai na nuhu fada bisa fihim alfa sadati illa hamsin na aman zuma suke bashi amma an ci karfe an ci nasara ko ba ci nasara ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya aka yi son zuciya ne kawai kana son duniya duniya ta fi karfi a cikin zuciyarka shi yasa fitidin su kai ma yawa in ba in ba duniya in duniya ba ta fi karfi a zuciyarka ba wayansu fitinun me ya hada ka da su wayansu fitinun da yawan su me ya hada ka da su me ya hada ka da su akwai abubuwan da suke fitinu ba ruwan ka da su ba ka da su ba wayannan fitintinu suna baka sha'awa ne suna burge ka ne sun riga sun abin nan ɗinka ne shi kenan za su kawo ana wasan kwaikwayo a kawo mata kyawawa a kawo abubuwa ana kayatawa in kana kallo shi kenan sai ka manta abubuwan da kake hanawa ne kai ma ka shiga kallo haka ne eh wani gida wani gida gidan wa gidanka gidanka kuma sai an baka haɗin kai to an fi karfin ka kenan a gidan wannan gidan da ka gina shi ya je sau talabijin ya ajiye wannan talabijin da ka kawo ka ajiye in ka kama maka karatun alkurani ake in ka kama madina karatun hadisi ake in ka kama masa in ka kama sannan in ka ga dama sai ka bude wajen alkhairi in ka ga dama sai ka bude wajen sharri waye zai tilasta ka waɗanda ke sayar da sharrin ce masu ce maka suka yi dole sai ka yi san ranka ne eh ah da su me yasa baka tarbiyyantar da su akan su kyamaci wannan ba a sun ga da su kake kallo kai ma kyakkyakkyakkyake wani ya iya wasa wacce ta iya wasa a turawa me suka dauko suna za su suke su halakar da mutane mata suka dauko su halakar duk namiji inda yake mace fitina ce a wajensa tun daga tsakar kanta har tafin kafarta duk abin da ke na mace ce hatta a tamba da mata ke daurawa ba ɗaya yake ba wajen namiji matashi kamar shadda ba a'a duk abin da yake abin da yake banci mace ce in ya gani sai fitina ta tashi mishi to shi yasa da suke son su yi barna farkon wanda yake so ya kawo barna din yayi wani bature ne ko mutumin faransa ne ko mutumin jamus ko mutumin ina ne sai dauki s sai sa mata riga mai yalwa ce shiga gaba muna tafiya tana gaban shi yana tafiya yana yana yana lissafi ya aka yi da ta zo ta wuce waje kaza ba wanda ya shaurare ta ba wanda ya kalle ta sai mutum uku ko hudu ko biyar sai ya koma suka je gida sai ce wannan rigan sai dan mammatse nan ya fito ina ina da ina ya fito fitintini suka fito mu sake komawa ya salam da suka koma sai ta ɗauke hankalin tun namiji ya ganta da shi yasa ai suka kawo rigar mace sai an mammatsa ina da ina da ina da ina da ba haka ba ne ba to shi yasa sai zama yayi duk inda za a yi ɗinki na mata sai an mammatsa ina da ina da ina da ina to shi yasa aka ce eh za ki iya saka abinki da ya miki kyau amma sai ki ɗauki hijabi ki saka in kika shiga wajen bukin mata ne zalla kowa tana son ta nuna kyauta da arzikinta irin a tamfarta sai ki cire ki aji kina gamawa za ki fito waje kuma sai ki doki a baya ki rufe sai gida ko a motarki ko a kiyakiya ko a kar an fahimta a yadda matsalar take kenan mata suka dauka suna halakar da kowa duk din namijin kana so ka halakar da shi in ka dauki mace farkon fitinar duniya ma da ta fara akan wace ce farkon jini da aka zubar akan wace ce a ba mace ba dai eh ka ce kyakkyawar mace ba haka mace ba in ka ce mace magana bata cika ba don wancan ma din ai ta ma mace ce me yasa ya ce baya so to kyakkyawar mace ce sa duk inda za a ɗauki mata aiki duk inda za a ɗauki wasan kwaiko duk za mene ne wace irin wace irin mace ake ɗauka wace iri ake ɗauka kyakkyawa matashiya wace koman ta fitina ce da zo kuma tana duk da hankalin mutane abin da yasa ake ɗauka kenan in ta girma wai zai ɗauke ta ta girma shi a sallame ta me za ta yi ana son wace za ta ja hankalin mutane ne a samu kudi cikin sun fina-finan kuma su ja hankalin mutane su raba ka da imaninka su raba ka da kaza kaza dinka haka aka turo haka aka ce su zo su yi sakon da aka ce su zo su bayar kenan amma sai su ba suna ana son a raya al'adun bahaushe ana son a raya kaza ana son a raya kaza kaga an samu contradiction an samu tufka da warwara ina tufka da warora take alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tsakaninka da Allah ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin to kaga an samu tufka da warora kai alkawari tsakaninka da Allah kana idar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka gama da wannan ka shiga kuma harkarka wannan abin ka kasa auna shi wannan hanya annabawa ne da manzannai ko hanya yahudu ne da nasara ba ka bane ba to kaga ka alkawarin da kai ma Allah ka jefar da shi kenan to ko limamin unguwanku zaka zo ka saya da safe ka faɗa masa da ka je ka warware gobe jibi sai ci kai wannan dan bashi da wannan bashi da kunya to rashin kunya kake tsakanin ka da Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kace ma Allah ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kaje wajen aikinka wajen neman kudinka wajen siyasarka ka take shari'ar Allah ka take komai da komai kai zakarinka da Allah saboda abin da ranka ke so wai dan Allah zaka cimma burinka kuwa zaka samu abin da ranka ke so shi yasa wahala ake yi har a gama rayuwar sai ka dawo alkawari ne tsakanina da Allah to wannan abin barin bincika in gani siratal ladzina an'amta alaihim ne ko almaghdubu alaihim waladdallun ne to sa'an nan sai ka san yadda za ka yi in ba haka ba wallahi tallahi imanin kullun ragewa yake har a zo a rasa shi so da yawa arab da imanin saura musulunci fa musulunci ma a lalace yake fa a rikice yake ba daidai yake tafiya ba ba daɗi yau karatun ko eh babu siyami yau arafa alaisa ka zalik babin da ya zo na azumin ranar arafa ala haddasani ya haya an malikin an abin nadiri maula umar bin ubaidillahi an umair an umairin maula abdullahi bin abbas an ummil fadli binti haris anna nasan tamarau indaha yawma arafa wa'ansu mutane suke jayayya a wajen ta ranar arafa wannan ce manzo Allah na azumi wannan ce manzo Allah baya ba azumi yake bai ana tsaye arafa fi siyami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'duhum huwa sa'im wai suka ce ai huwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damirul fasl kenan ba miyar sa'im yana azumi wa qala ba'duhum laysa bi sa'im a ba azumi baya azumi wannan sun ce yana azumi wannan sun ce baya azumi kowanne zato yake ya fada ba wai yakini tabbas ne da shi ba wannan ya ga ranar arfa akwai azumin arfa na da kyau wannan kuma ya ga wanda ke sai arfa ba sai ya azumi ba to yanzu ake so a samu tabbas fa arsaltu ilaihi bi qadahi labani tace sai na dauki mazubi ko ƙwarya na cika da nono aka kai ma manzon Allah yana tsaye farfajin arfa gaban mutane wa huwa waqifun ala ba'irihi fashariba ana mika manzon Allah sai ya sha to shi kenan huwa sa'imun laisa bi sa'imin hal huwa sa'imun laisa bi sa'imin da aka kai mishi yana tsaye cikin jama'a akan abar hawansa kowa na ganin shi sai sa baki ya sha to sai an ce maka kuma baya azumi bala haddasa abinda ake nufi azumin ranar arafa wanda ba je bai je arafa ba wanda ke gida waɗanda ke gida garuruwansu waɗanda ba su je aikin hajji ba ba tsayuwar arafa a kansu alawa haddasani an malikin an yahya bin sa'idin an alqasim ibn muhammadin anna aisha ta ummul mu'minina kanat tasumu yawm arafa aka ce na na aisha uwar mu'minai ta kasance tana azumi ranar arafa hal huwa nassun fi annaha waqifatun bi arafa kanat tasumu yawm arafa كل الناس يصومون يوم عرفة قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يتي تبس ناغنتا مرنجن عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر ناغنتا مرنجن عرفة ana ta tafiya ana tafiya tunkudere ne sai ta tsaya sai ta samu sarari sai ta kira abinci ta ci ta kawo abu ta kira abu a bata ta sha wannan kuma yana nuna maka akwai shakka cewa wannan arafan fa kamar ranar arafa ce ba ko ranar arafa mana tana arafa ke kasancewa ranar arafa dai babu shakka tana tsaye a tsayuwan arafa ko ba tsayuwan arafa ba ba tsayuwan arafa ba sauran minti na aha babu ma ja a fi siyami ayyami mina babin da ya zo na hukuncin azumi ranakun mina kwanakin mina ranar sallah da kwana nawa bayan za a iya yin azumi ko ba za a iya yin azumi ba ala haddathani yahya an malikin عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منا منذ الله يهنا أي أزمي kwanakin mina sai ce ayyamu aklin wa shurbin wa hal qawluhu ayyamu aklin wa shurbin yadullu ala tahrimi siyami ayyam mina la la yadullu ala tahrimi ayyam قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن حذافة أيام منا يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله mutum ma me yake kuwa yake aika ka je kana yawo cikin mutane kana cewa inna ma hiya ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ai kwanakin nan kwana uku din nan bayan sallah din nan rane ku ne da za ku ci abinci ku sha ku ambaci Allah to wanda ke da azumi kan shi salasatun fil hajji wa sab'atin idza raja'tum kwanaki uku zai iya yin su ayyama mina eh me yasa a'a nahyu tahrimin aw nahyu tanzih a'a shi ake tambaya nahyu tahrimin aw nahyu tanzih eh gashi kai kai tahdidi ka haramta mana kalamuka yadullu ala annahu nahyu tahrimin eh قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى manzo Allah ya hana a yi azumi ranar karamar sallah da ranar babban sallah amma wajen ahnaf in ka yi azumin azumin ka yayi قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ابن الهادي عن ابي مره مولى ام هانئ اخت عقيل بن ابي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل yace ya shiga wajen uban shi Amr bin al-As sai same shi yana cin abinci fa qala qala yace fada'ani sai kiraye ni qala fa qultu lahu sai nace masa inni sa'imun ninna azumi fa qala hadhihi al-ayyam allati nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyamihinna wa amarna bi fitrihinna yace ai wannan ranaku ne da manzo Allah ya hana mu mu yi azumi yace mu ci abinci qala maliku hiya ayyamut tashrik ranakun yayyane kenan at tashrik ranakun bayan sallah an yanka duk abin yanka sai a shashanya a yi mada su kilishi ko da su mene a shashanya cikin rana yayyane kenan shine ayyamut tashrik tashrikul hukum Yes. jira minti na biyar eh, ya isa a dizu eh me ake nema albarka ake nema ba yawa ba to da kaɗan mai albarka da da yawa mai albarka wani ake so اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم